من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى 30 ga watan Rabiul Akhir shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 22 ga watan goma shekarar 2025 shekarar miladiya insha Allah ta'ala ayin uwa zamu ci gaba da karatu a cikin darasin littafin mai albarka na sharhul hadisai da malam nawawi ya tattara su wanda malam salih al-uthaymin Allah madaukakin sarki masa rahama ya mai sharhi idan ba manta ba muna cikin hadisi na biyu hadisin Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda inda malam ya fara mana bayani game da sharhu hadhihi al-arkan al-khamsa sharhin waɗannan rukunai guda biyar da annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin lokacin da mala'ika jibril ya tambaye shi mun fara karatu a cikin ar-rukun al-awwal lokaci mana muka dakata za mu tashi daidai gaba da mala ya cewa ma'ana an tashhada Allah ilaha illallah ina gani haka ne ko yawwa mala ya ce ma'anar an tashhada ka shaida Allah ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta sai Allah ai ay ya'tabira al-insanu bi lisanihi wa qalbihi بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل malaita abinda wannan yake nufi shine ai ya atabira al-insanu mutun yayi la'akari ya kudirce wannan ya sa wannan a cikin ransa cewa bilisanihi da harshensa wa qalbihi da kuma zuciyarsa bi annahu la ma'buda haqqun cewa babu abin bautawa haƙƙun da gaskiya da cancanta illallah sai Allah maɗaukakin sarki azza wa jalla mai girma da ɗaukaka malai wa ashadu ma'anar ashadu bi ma'ana uqirru bi qalbi natiqan bi lisani ina tabbatarwa da zuciyata shine al-iqrar uqirru ina tabbatarwa biƙalbi da zuciyata na fiƙan bilisani ba tabbatarwa da zuciya kaɗai ba kuma ina fartawa da harshe na li'anna shahadata malaisi saboda ita kalmar shahada shaidawa babban abin da ta ƙunsa nutukun wa ikhbarun amma fil qalbi farici ne da kuma ba da labarin abin da ke cikin zuciya ma'ana ita shaida ta kunshi abubuwa guda biyu labarin abin da zuciyar mutum ta kunsa bayan zuciyar ta kunsa sai kuma harshe ya ba da labarin abin da zuciyar ta kunsa waɗannan abubuwa su suke tattaruwa su ba da ma'anar shaida malaci wa idza kana shahidu bi qalbihi akhras la yastati'u an-nutqa fa innahu yakfi iqraruhu bi qalbihi lil 'ajazi idan ya kasance mai shaida bi qalbihi da zuciyarsa akhras ya kasance kurma ne la yastati'u an-nutqa ta yadda ba shi da iko da zai yi farci da bakinsa bakinsa ba zai iya magana ba saboda kurma baya magana kurma ne baya magana ko bibi ina ji kurma ne da na faɗa ko yawwa to kurma shine akhras wanda baya iya magana to kaga shi idan ya kasance zai farta kalmar shahada zuciyarsa dai ta tabbatar da ita ta rike ta to amma ta yaya a bakin sa ya farta baya iya magana to shi malai ya irin wannan lokacin fa innahu yakfi iqraruhu bi qalbihi wannan tabbatarwa da ya a zuciyarsa ta wadatar da shi ta isa masa lil'ajazi saboda gajiyawarsa ba zai iya wannan farcin da sauran mutane masu baki suke yi ba kaga shi wannan maghfurin ko an gafarta masa abinda malik ke cewa shine dole ne kafin mutum ya kalmar shahada karɓaɓɓiya ingantacciya a wajen Allah sai ta kunshi abubuwa guda biyu na farko dole sai zuciyarsa ta kudirce ta kudiri mai kyau da sanin ma'anoninta sannan kuma bakinsa ya furta dole ne sai an samu abubuwan nan guda biyu amma akwai dalilin da zai sa ka ga na biyun ko da bai samu ba shari'a sai ta yi mutum afuwa menene saboda bakinsa ba shi da damar da zai buɗe magana saboda kurma ne haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ko kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya saukan masa da larura da tafiyan masa da bakinsa ba iya magana to wannan babu laifi in ya kudirce a zuciyar musuluncinsa ya yi yana nan a matsayinsa na cikakken musulmi mala ya ce wa shahadatu bil lisani la takfi bi dalili anna al munafiqina yashhaduna lillahi azza wa jalla bil wahdaniyya walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim mala ya ce sai dai kuma shaida da harshe la takfi ba ta wadatarwa bi dalili annal munafiqina saboda dalilin munafikai idan ka kalla yashhaduna lillah suna shaidawa ga Allah madaukakin sarki bil wahdaniyya da kadaitakansa walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim sai dai kawai suna shaidawa ne da harsunan su abin bai je zuciyarsu ba wato yan uwa kalla abin da kyau bambancin wannan da kuma wanda muka gabatar shi na farko farici ko kuma ikirarinsa a zuciya kaɗai yayi bai yi da bakinsa ba saboda uzuri haka ne to shi wannan nabiyin ya yi farici da bakinsa amma zuciyar ba ce ba wannan ikirarin na sai ya yi bai ba kamar abinda malike sun nuna maka shine ikirari a cikin zuciya ya fi mahimmanci ya fi girma sama da mai farici da baki don akwai wanda idan ba shi da damar farici da baki shari'a ta yafe masa amma ta yaya za a mutum a ce bai tabbatar da abu a cikin zuciya ba harshen sa ya furta babu yadda za a haka ta yi in yayi hakan kwa kalmar shahada sa bace ba shine sai malai ba mu labari game da munafikai yace in ka kalli munafikai da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zamani da su ayyuwar ta kalmar shahada bal ma suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa a masallacinsa suna cewa sun yadda da Allah sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai meye matsalar su zuciyarsa tana kokwanto tana shakka game da kalmar da bakinsa yake faɗa rashin furta wannan kalmar ko kuma rashin tabbatar da wannan kalmar a zuciyarsu sai Allah madaukakin sarki ya tattara addinin addinin musulunci nasu gaba ɗaya sai kore musu sai Allah ya nuna addinin nasu bai ba gaba daya shi sa farkon suratul munafiquna Allah subhanahu wataala ce idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kaji ba Allah madaukakin sarki ce idan munafikai sun zo maka ya rasulullah suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah maɗaukakin sarki ce Allah ya san cewa da gaske kai manzansa ne ai ko sun faɗa ko ba su faɗa ba sai dai Allah fa ya shaida innal munafiqina lallai munafikai lakazibuna ƙarya suke bisa wannan ikirarin nasu zuciyarsu ba ta da abin da suke faɗa ba yan uwa an fahimta da kyau a nan za ka fahimci cewa farcin zuci ko kuma tabbatarwar zuci ya fi ƙarfi a wajen Allah maɗaukakin sarki sama da farcin zuci akwai da yawa da suke cewa la ilaha illallah la ilaha illallah amma zuciyarsa bata kudirce ma'anar ba har yanzu suna nan a matsayin hannun hagu ba musulmi bane su bari ba ku misali yanzu mutumin da yake cewa la ilaha illallah la ilaha illallah amma idan wani abu ya taso masa yana kiran wani Allah irin kiran da ba a yi wa kowa shi sai Allah yana neman taimakon wani Allah taimakon da ba wanda zai iya yin sa sai Allah yana neman yaye bala'i ko masifa daga wajen wani Allah ba wanda yake yaye masifa ko bala'i sai Allah maɗaukakin sarki dan uwa duk yadda mutum yake kalmar shahada yake la ilaha illallah matukar yana wannan musulmi ne amsa ba musulmi bane ba musulmi bane Allah madaukakin sarki ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin Allah ce kada ka kirayi wani Allah wanda ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kai ba sai Allah ce fa in fa'alta idan ko ka aikata haka ka kirayi wani Allah fa innaka idan haƙiƙa kai mai kiran a wannan lokaci min az-zalimin kana cikin azzalimai nan az-zulmu anan abin da ake nufi da shi shine ɗan uwa babban zalunci da ke fitar da mutum daga cikin musulunci wal kafiruna humu zalimuna inna zulma inna shirka la zulmun azim saboda haka ɗan uwa lallai furci da baki ba shi da mahimmanci matuƙar zuciya ba ta ƙudurce ba lallai ne idan ka ce la ilaha illallah da bakinka to ya kasance duk ayyukanka sun gaskata la ilaha illallah duk wani abin da ba Allah ba ba za ka kira shi ba ya taimake ka ko ya tunkuɗe maka cuta ko ya maka abin da babu wanda ke yinsa sai Allah maɗaukakin sarki idan mutum ya haka kotu ya warware la ilaha illallah sa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ƴan uwa shine abin da malaka so ya ga mana yace fa yaquluna bi alsinatihim zaka ga munafikai suna faɗa da harshen su ma laysa fi qulubihim abinda baya cikin zukatan su fala yanfa'uhum wannan faɗar da suke da bakin su ba zai ba zai amfana da su komai ba kamar yadda muka bayani wa hum ya'tuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yu'akkiduna lahu annahum yashhaduna annahu rasulullah zaka ga suna zuwa wajen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yu'akkiduna lahu suna karfafa masa kuna annahu rasulullah suna shaidawa cewa shi manzon Allah ne wallahu ya'lamu annahu rasulullah bala yace Allah madaukakin sarki dama ya san manzon Allah ya annabin sa ne ko munafikai sun faɗa ko ba su faɗa ba ya riga ya sani tunda shi ya halice shi kuma ya zabe shi ya turo shi a matsayin manzon sa bala yace walakinahu subhanahu yashhadu annal munafiqina lakadibuna sai dai shi Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya tabbatar ya sheda waɗannan munafikai fa ƙarya suke yi farcin ne kawai na baki abin bai je bai je zuciyarsu ba kamar yadda malai faɗa baya quluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa ne kawai da harasansu abinda bai ƙarasa ya shiga zukatansu ba sai malai ce la ilaha illallah kalmar la ilaha illallahu ma'anarta ai la ma'abu da haƙƙun illallah ba abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah za ku ga asalin kalmar kawai la ilaha illallah ne la ilaha illallah to ana taƙadirin khabar limubtada almahzub in ka ce la ilaha haƙƙun illallah ba abun bautawa da gaskiya da cancanta shine abin da ake kaddarawa in ka ce la ilaha mubtada ne me khabar ɗinsa shine kaddara shi da sai ka ce haqqun ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah dan in baka kaddara wannan ba za ka sami iskali da yawa an gane kawai ka ce la ilaha ba abun bauta illallah sai Allah ba abun bauta sai Allah wannan maganar taka da ka faɗa haka ne ba wanda ake bautawa sai Allah haka ne ba haka bane ana bautawa wasu abubuwa da yawa wanda ba Allah ba ina fata an fahimci abin ko amma an ka ƙara wancan khabar ɗin ka ce la ilaha ba wani abun bauta haƙƙun da ya cancanta ya kamata a bauta masa illallah sai Allah sai kasance ko da kaga ana bauta wani abun an bautata masa da cancanta an bautata masa da gaskiya ka kalma ka tawo ko ba tawo ba to shine abin da malai yake nufi shine sai malai cewa bi taqdirina al-khabara bi hadhihi al-kalma ta hanyar kaddarawar khabar da zamu yi wa wannan kalma ta la ilaha illa Allah ta mubtada ta khabar da zamu kawo masa mahdhuf shine sai mu kawo kalmar haqqun ba abun bautawa da cancanta da gaskiya yatabayyanu al-jawabu yatabayyanu al-jawabu an al-ishkal tali to anan ne a zai bayyana maka amsar wata mushkila da za ta zo a nan gaba mai ce mushkilar wa huwa kaifa yuqalu me yasa za a ce la ilaha illallah ba abun bautawa sai Allah ma'a anna hunaka alihatun tare da cewa kuma akwai alloli da yawa da wasu suke bautatawa haka ne ayan wako akwai mutane har gobe har jibi akwai waɗanda suke bautawa wani Allah kuma da yawa akwai masu bautar gunki har yanzu akwai masu bautar duwatsu har yanzu akwai masu bautar ruwa har yanzu akwai masu bautar rana akwai masu bautar saniya akwai masu bautar abubuwa da yawa duk kuma waɗannan abubuwan da suke bautar ya sunansu a wajensu alloli ina ba ta fahimta kaga an ka ce la ilaha babu alloli ba abun bautawa da sai Allah to kaga sai wannan magana ta kasa gazgata maganarka tunda akwai wasu abubuwa da yawa da ake bautatawa wanda ba Allah ba to shine iskalin da malai yake nufi cewa sai ya kasance idan ka kaddara haƙƙun to ya kore ya kore maka wancan iskalin ya tafiye maka da shi malai yace mai tsarki ya ambaci ababan da mushrikai suke bautatawa da sunan aliha alloli ababan bauta wa sammaha abiduha alihatan sannan su kansu masu bautata musu su waɗanda suke bautar waɗancan abubuwan da ba Allah ba su ma idan sun tashi kiransu me suke kiransu alloli qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai girma yake cewa fama aghanat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay Allah ya faɗa a cikin suratul a suratul hud yace fama aghnat anhum alihatuhum allati ba za su amfanar da su ba su wane ne su ne allolinsu kaga sai Allah ce aliha jam'i ne na ilahu aliha alloli allolinsu ba za su amfanar da su ba allazina yad'una min dunillah allolin da suke kira wanda ba Allah ba min shay'in ba za su amfanar da su daga komai ba kaga Allah subhanahu wataala da kansa ya ambaci waɗancan gumaka da duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba da sunan me ababen bauta alloli ina fata an fahimta malai ce wa qala ta'ala haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara faɗa a cikin wani wajen daban a cikin alqur'ani am lahum alihatun tamna'uhum min dunina Allah ya ce ka tambaye su ya rasulullah waɗancan da suke bauta wannan Allah am lahum ko suna da alihatun wasu alloli wasu ababen bauta tamna'uhum min dunina da za su ba su kariya su hana wani abu ya cutar da su min dunina wanda ba mu ba Allah ce da annabi ka tambaye su suna da wasu allolin da za su ba su kariya su hana cuta sauka a kansu idan Allah madaukakin sarki ya niyyar saukan musu da ita suna da su la yastati'una nasra anfusihim sai Allah ya ce to ka gaya musu ai su waɗannan allolin nasu la yastati'una ba su da dama ba za su iya nasra anfusihim taimakon kansu da kansu ba walahum minna yushabuna sannan ba za su iya kautar da wani abu daga gare mu ba idan mun nafate ku da su kaga anan ma Allah madaukakin sarki mace su da me alihatu am lahum aliha wa qala ta'ala haka Allah madaukakin sarki ya ce wala tad'u ma Allah ilahan akhara kada ka kirawo ilahan akhara wani wani Allah daban ma'allahi kuma tare da Allah kaga ana sai Allah ya ambaci alloli guda biyu ko da Allah maɗaukakin sarki shi mai girma da ɗaukaka kenan ko sannan kuma da me da gumakan da waɗancan mashirkai suke bautatawa Allah ce wala ta da'u ma'allahi me ilahan an gane ma'allahi kuma me ilahan kada ka kirawo wani Allah tare da Allah sai Allah kira shi da ila abinda da malaki su ya nuna mana shine lallai abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba gumaka da duk abin da suke shiga cikin ma'anar gunki Allah subhanahu wataala shi da kansa a cikin littafinsa mai tsarki ya kira su da ababen bauta to kaga a lokacin da kace ba abin bautawa sai Allah to wannan magana taka ba ta hau yadda ya kamata ba tunda akwai abin bautawa da yawa da wasu ke bauta wanda kuma ba Allah bane amma idan ka ce haƙƙun fa shi ke sai magana ta fito shi ne abinda malaikar sai fito mai da shi Allah ya samu dace malai ce fa bi taqdiril khabar ta hanyar kaddara wannan khabar din ne fi la ilaha illallah a cikin la ilaha illa waɗannan ababen bauta wanda ba Allah ba allati tu'badu min dunillah waɗanda ake bautata wanda ba Allah ba hiya alihatul lallai za a iya kallon su a matsayin ababen bauta a matsayin alloli lakinnaha batilatu sai dai alloli ne na ƙarya ba na gaske ba laysat alihatu haqqatu ba alloli ne na gaske ba walaysa laha haqqul uluhiyya min shay'in ba su da haƙƙin ilahantaka ba su da haƙƙin allantaka na gaske wa yadullu zalika lidhalika qaulullahi azza wa jalla abinda zai ƙara fito maka da wannan fili shine faɗin Allah subhanahu wata'ala da yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir wannan aya tana cikin suratul hajj Allah subhanahu wata'ala yace zalika wancan magana da ta wuce bi anna allaha huwa alhaqu haqiqa Allah madaukakin sarki shine alhaqu gaskiya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala akwai alhaqu shine Allah madaukakin sarki shine gaskiya wa anna ma yad'una sannan duk abinda mushrikai suke kira min dunihi wanda ba Allah ba huwa albatil waɗannan kuma sune ƙarya sune ba daidai ba sune allolin bogi kenan wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir kuma lallai Allah madaukakin sarki shine al-aliyyu madaukaki al-kabir kuma mai girma fa idza jaa mushrikun malai idan wani mushriki yazo ila timsalin zuwa ga wani gunki ko butumbutumi ya'buduhu yana bautata masa yarka'u lahu ka samu har yana masa ruku'u wa yasjuda lahu yana masa sujjada وينحت وين وينتحب ينا كوكا كشربا أغبانسا شين انتحاب ويخشع ينا كسكن تدك أغبان قنكنا وربما يغمى عليه وان لغتي ما سبو دقاب الشوكي idan ya je gaban gunkin nan sai ga ya suma kamar yadda kaga a masu jazaba suna yi idan suna zikiri ko abin da ya kama da haka malai ce fa'ibadatuhu batilatu to wannan bautar da yake wannan gunkin bauta ce ɓatacciya wa ma'abuduhu batilun haka na abin bautar nasa wannan gunkin shi ma abin bauta ne na ƙarya ba na gaske ba malai ce illallah kalmar illallah allahu lafazin allahu malai ce alamun ala rabbi azza wa jalla suna ne na yanka ga Allah maɗaukakin sarki don sunan Allahu shi ne jagora shi ne shugaban sunayen Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya duk sunayen Allah za ka ga suna bin lafazin Allahu ne ina fata an fahimta shi sa ga dukkanin sunayen Allah akan fitar da siffa daga jikinsu amma banda sunan Allahu saboda shi sunan Allahu suna ne alami ne lizatihi subhanahu wa ta'ala suna yanka ne ga Allah maɗaukakin sarki mala ya ce la yusamma bihi ghairuhu ba a ambatan kowa da wannan suna na Allah in ka kalla da kyau zaka ga Allah maɗaukakin sarki ya ara wani wasu daga cikin bayansa sunayensa misali al-azizu ba sunan Allah bane amma kuma a cikin alqur'ani ba ma abdul aziz ba aziz ma a cikin alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya kira wanda azizu haka ne ko akwai azizu misra imra'atul aziz ba haka bane ar-rauf ba sunan Allah bane ar-rahim ba sunan Allah bane amma Allah madaukakin sarki ya ara manzon Allah shi bil mu'minina mai raufur rahim ina fata an fahimta amma kai ka taba ji Allah ka taba ji an kira wanda Allah ka taba jin wani mai suna Allah babu sai dai Abdullahi ayo shi ma wata za a yi to Abdurrahman ko Abdurra'uf, Abdurrahim, Abdul da ana faɗa al-Malik. Amma Abdul Malik sunan Allah ne. Kuma zaka zo na ce masa Malik Maliku Misra ko abin da ya kama da haka. Ma'ana akwai sunaye da Allah yake ara bayansa amma banda Allahu. Saboda mai saboda Allahu alamul li zati shi kadai Allah subhanahu wata'ala yake banta da shi. Ba wanda yake arau wannan riga ya sa. ta Allah subhanahu wa ta'ala sai shi shi kadai mala ce huwa aslul asma'illahi alhusna shi suna Allah shine asalin sunayen Allah madaukakin sarki mafiya kyau ولهذا تأتي الأسماء تابعة له شيسا دكان سنة الله ذاك سنة زواني سنة بيه da suna Allah galibi ka dauki alqur'ani da kyau ka bi shi daga farko zuwa ƙarshe a matsayinka na Allah ramma zaka samu dukkanin sunayen Allah suna bin sunan Allah suna bin sunan Allah Allahu guri ɗaya ne guri ɗaya ne kamar da malam zai kawo mana zaka ga sunan Allahu ya zo bayan wani sunan Allah amma duk sunan Allah sai yanzu huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa sai aka ce al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir ba haka bane wanne aka fara ambata da huwa Allahu shine Allah to sai aka biyo shi da mai waɗannan sunaye al-maliku shine dai al-maliku al-quddus shine dai as-salamu haka saboda haka dukkanin sunayen Allah suna biyo sunan Allahu ne sai dai a goya su a jikinsa ba a goya sunan Allah a jikinsu subhanahu wa ta'ala sai guri ɗaya kamar yadda malam zai kawo mana a nan wajen malam yace wala ya'ti tabi'an lil asma'i illa fi ayatin wahida sunan Allah Allahu baya zuwa yana bin wasu sunaye sai a cikin aya guda ɗaya kawai wa hiya qaulullahi ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin farkon suratu Ibrahim إلى صراط إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض izuwa ga tafarki na al'azizi mabuwayi alhamidi kuma mai godiya sai aka ce Allahi shi ne dai kuma Allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimta allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wanda duk abin da ke cikin sammai nasa ne kuma duk abin da ke cikin ƙasai nasa ne subhanahu wa ta'ala lakin lafzul ismil karim huna mala yace sai dai lafazin sunan Allah a nan wajen badalun min al-aziz badal ne na aziz abin da ake nufi badal shine da aka ce al-aziz al-hamid Allahi kaga al-aziz shine al-hamid kuma shine Allahi haka ne to shine badal din eh shine badal malai cewa laysat sifatun ba siffa bane ba siffa bane li'anna jami'al asma'i inna ma takunu tabi'atan li hadha al-ism al-'azim saboda dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki suna kasancewa ne masu bi ga sunan Allah subhanahu wata'ala Allah mas'alatun malai ce ga wata mas'ala hal hadhihi ash-shahadatu tadkhulu al-ilaha illa Allah kalmar shahada kenan za ta shigar da mutum ko tana shigar da mutum cikin musulunci idan da ba musulmi bane mala ya ce aljawabu amsa na'am e kalmar shahada tana shigar da mutum cikin musulunci tudkhiluhu fil islami tana shigar da ma'abocinta wanda ya furta ta cikin addinin musulunci don mutumin da ba musulmi bane ko da ya kai shekara ɗari a cikin kafirci da zarar ya zo ya ce la ilaha illallah kadai to ya shiga addinin musulunci idan da zai mutu yanzu shi kenan ya mutu ba shi da alhakin komai an fahimta mu da muka daɗe a cikin addinin musulunci gashi ya zama yaro ƙarami eh haka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wani sahabi yace ya rasulullahi ina so na musulunta amma ina jin tsoron Allah anya Allah zai gafarta min kuwa na sha ta fi karfin ciki na sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma amma alimta annal islamu yahdumu ma qablahu shin baka san cewa addinin musulunci yana ruguza duk abin da aka yi kafin shi ba duk wani aiki da kai kafin ka musulunta da ka yi gaba za a tattara su a rushe shi gaba ka dawo yaro karami ina fata an fahimta yanzu kawai za a buɗe sabon fayil ne a fara rubutu yanzu ka kaddara shekara ka hamsin ko sittin a duniya sai ka musulunta gwargwadon abin da ka tsara a baya iya shi za maka hisabi duk sauran shi kenan ka ci bilis eh Allah ya samu dace wato kaga wani inda inda kai ne kake sabi sai kace kai anya kuwa amma haka Allah madaukakin sarki yake yake lamarinsa eh shi sa kullun ka rinka roƙon Allah madaukakin sarki tabbata akan daidai kullun ka rinka Allah madaukakin sarki ya kashe ka kana musulmi kuma ya tashe ka a matsayin musulmi shine babban abu wallahi sai ka samu mutum yayi shekara 30 40 60 da yawa a cikin musulunci idan Allah bai so shi da rawa ba sai ya zo mutuwa kuma sai abin da zai rade ba addinin musulunci nawa akai da yawa an da yawa an na samu labarin wata mata haka ta musulunta ta daɗe a cikin addinin musulunci wallahi ta daɗe sosai a cikin addini sai da ta zama dattijuwa dab da za ta rasu dab da za ta fara cuta ajali kawai sai ta ta koma kiristancinta yan uwa wallahi a haka ta rasu a cikin kiristanci to ya za ka ce a nan wajen idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai mutum ya zo mutuwa sai Allah ya shirye shi akwai sabi na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda da ba musulmi bane ana cikin filin daga ana gwabzawa sai addinin musulunci ya burge shi saboda kawai sai ya zo ya karɓi addinin musulunci bai taɓa wani aiki na alkhairi bai taɓa sallah ba saboda ka sai ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ta zabarar da sahabbai a shiga aljanna a shiga aljanna sai ce ya rasulullah yanzu kana nufi idan na shiga nima wannan yakin aka kashe aka kashe zan shiga aljanna annabi ya ce kware me zai hana dabino ne annin sai yana ci ya ci guda biyu sai ga ya bata lokaci ne sai wanda dabino ya shiga filin daga yana shiga ya je kashe wanda ya kashe yaki shi ma aka kashe shi mutu annabi ya ce yayi aiki dan kadan kuma ya samu aljanna wannan ya zaka da labarin Allah ya zaka da labarin Allah yaro bai yahude bai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aiki ba yahude ne babansa ba yahude ne ashaddan nasu adawatan lillazina amana al-yahud wanda suka fi kowa kin musulunci da musulmai ba yahude ne yana dan shigowa gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya dan wa annabi hidima wata rana annabi ya ganshi ba kwana biyu sai aka ce ya bashi da lafiya annabi ya ce mu je mu duba shi annabi ya dauki sabai karba addinin musulunci mana karabauta sai yaron ya dago sai ya kalli babansa ma'ana yana jin tsoron kada ya musulunta babansa ya musa ba daidai ba an fahimta ai sai baban ya kalli dan nasa ya ce ati abal qasim ya ce yi wa baban qasim biyayya bi shi musulunta kawai sai ya furta kalmar shahada yana furta kalmar shahada sai ya mutu manzo Allah ya fito fuskarsa tana walwali tana kyalli saboda farin ciki dan uwa haka Allah madaukakin sarki yake labarinsa shi yasa ba dadewa kace a cikin musulunci sai sa ka shiga aljanna ba kai dai kawai roki Allah sabati rabbana allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika kullu kai ta wannan addu'ar Allah ya tabbatar da kai sai Allah ya taimake mu gaba ɗaya sai mu mutu akan musulunci ko mu tashi mu shiga aljanna insha Allah ta'ala yawwa to shine malai yake cewa idan mutum ya furta kalmar shahada ya shiga addinin musulunci malai ce eh idan mutum ya furta ta shikenan ya shiga musulunci hatta law zananna annahu qalaha ta'awudan ko da mu a cikin zuciyarmu mun zaci cewa ya fa faɗe ta ne ta'awudan dan ya tsare kansa da jininsa ma'ana ya ga za a far masa ne a filin yaƙi kawai sai da ya ga an yi kansa za a kashe sai ce la ilaha illallah to ko da ya faɗa haramun ne ka kashe shi dan uwan fahimci nan da kyau yaƙi ake tsakanin musulmi da arna kayo kansa za a kashe shi ya ga fa tabbas wannan zaka kan masa sai sai la ilaha illallah in ka kashe shi kai haram kai haram za ku ji abin da ya faru malai ce fa inna ma na'simu damahu wa malahu saboda dole ne a lokacin za mu tsare za mu kare jininsa za mu kare dukiyarsa walau zananna annahu qalaha kaziban ko da muna tsammani a cikin zuciyarmu ya faɗa da ƙarya ne wa dalilu zalika malai ce ba da kai faɗi wannan magana ba dalilin wannan shine qissatul mushrik allazi adrakahu usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma shine qissar wani mushriki da usama dan zaid Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa ya riske shi hina harabal mushrik lokacin da mushrikin ya gudu yaki ake yi usama dan zaid ya biyo shi mushrikin ya ga Usama fa zai cin masa kuma in ya cin masa kashe shi kawai zai falamma adrakahu Usamatu bisayf lokacin da Usama ya riski wannan mushrikin da takobi ya daga zai sare shi kala sai wancan mushrikin yayi maza maza sai ce la ilaha illallah sai furta kalmar shahada faqatalahu Usamatu dhannan annahu qalaha ta'awudan amma Usama bai saurara masa ba kawai sai ya sa takobin sai ya sare shi saboda shi usama a zuciyarsa ya yi haka ne da kyakkyawar zuciya saboda zatansa wannan mashirikin ya yi haka ne ta'awuzan don ya tsare kansa min alƙatli daga kisan kai ai qalaha li Allah yuqtal ya faɗi ta ne dan kada a kashe shi yan uwa kun san abin da ya faru amma bari ku ji fa qatalahu sai kashe shi falamma ukhbira bi zalika an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka je aka gaya wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abinda usama ya yi ja'ala yuraddidu sai annabi ya yi ta memetawa ya yi ta faɗa ya yi ta memeta wannan maganar yana cewa a ƙataltahu ba'ad an ƙala la ilaha illallah kai usama yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah usama yanzu ka kashe mutum ya ce la ilaha illallah usama annabi ya ta memetawa fa da Allah an kai ne zaka ji haka annabi ya ta maimaita mata ya ta maimaita masa Usama yanzu zaka kashe mutumin da yace la ilaha tabbata a gare shi Usama saboda shigarsa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hibbun nabi ake ce masa hibbun nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi yake matakar san sa shine kirarin da ake masa idan ma larabawa ko qurayshawa suka je suka ɗebo wani abin da ya fi karfin cikin su suna so a wannan magana shi suke turawa kowa yana tsoron ya tunkari annaba da wani bayani sai a ce aje a samu usama lokacin da wata gamidiya ba shi ya ce babba ta je ta yi sata labari ya zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi sun san ba makawa annabi sawa zai a tsare mata hannu saboda kotun manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba alfarma ba sani ba saboci sai dai in baka zo ba in ka zo laifi ya tabbata wallahi sai an yanke ma hukunci to su kuma suna gani abun kunya ne kamar ita a yanke mutane sai suka ce a samu usama ya je wa manzon Allah magana kowa ya kasa zuwa tunkar manzon Allah saboda sun san usama annabi yana san sa usama ya jinjina abin ya ce to amma dai tunda manyan mutane da dattawa an zo an same ni bari in je wa annabi magana ya je ce ya rasulullahi ga abinda quraish su suka aiko ni me zai hana a kyale ta arba ita a mata wani abin daban annabi ya bata rai sallallahu alaihi wasallam ya bata rai sosai yace ya usama a tashfa'u fi haddin min hududillah kai usama kai ne kake kokari ka nemi ceto a cikin haddi daga cikin haddin Allah Allah ya ce ai kai kai ka ce a fasa Allah ya ce ayi abu kai ka ce a fasa ya usama yace wallahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha yace wallahi koda ta ce fatima sai da ya ambaci sunanta karara yace yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce ta je ta dau abin da ba naka ba wanda ya cancanta a sare mata ne ce ni da kaina zan sa a sare mata da Allah waye ba zai shafa kansa ruwa ba a lokacin to usama duk irin wannan matsayin nasa a wajen annabi haka annabi ya rinka maimaita masa kai zaka je ka kashe mutumin da yace la ilaha illallah qala usama usama yace ya rasulullah mutumin nan fa ya faɗi wannan abin ne inna ma qala ha ta'awudan ya faɗi wannan abin ne saboda ya kare jininsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ashaqaqta qalbahu ka je ka tsaga zuciyarsa ka zaro ka gani ya faɗa ne don ya tsare kansa kana ganin zuciyar mutum dama ka tsaga zuciyarsa ka fito da ita kaga ya faɗa don ya tsare kansa ba don Allah ba ba dai ya faɗe ta ba ya aka ka sani bari bari ku ji abin da Usama yace Usama yace fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm yace sai da ne buri ina ma ban shiga musulunci ba kamun wannan rana sai bayan lokacin zan shiga addinin musulunci dan yadda annabi yake magana sai naji kamar zan yi ridda dan uwan fahimta da kyau to wannan shi nuna maka ashe in dai mutum yace la ilaha illallah an fahimta to baka da burin kuma da zaka sa takobi ka sare shi ya karɓi addinin musulunci sai dai in ya yi abin da ya warware masa addinin musulunci su ko to na abu ne da ba amma yanzu duk mutumin da yake a matsayin arne in yi ce la ilaha illallah shi kenan sai ka karɓa kawai ya faɗa ne don yaudara ya faɗa ne don ka bashi kuɗi ya faɗa ne don ka ba ruwanka kai dai kai dai in ya zo ce musuluntar da shi ka musuluntar da shi an gane ai dan yanzu abin da yake faruwa kenan da yawa akwai waɗanda suke zuwa sun gane mu musamman mu dai hausawa hausa fulani mu mutane ne masu tausayi da kuma kyauta saboda haka sai su mutum sai to daga can inda ya kwashi addinin musulunci musulunci sai su to shi fa yana gidan wani ankli dinsa ne kuma yanzu in ya koma zai kashe shi zai kaza zai kaza zai kaza sai ku tara masa kuɗi in ku tara masa sai aljihu sai tafi wani masallacin kuma sai tafi ta unguwar haka suke yi to ka koda ka sa haka yake kai da ba ruwan kan yazo ya ce ka bashi musulunci ka bashi in ya so in ya ce ka bashi kuɗi sai ka hana shi ba shi kenan ba amma dai ka bashi addinin musulunci aiko to ka fita a wajen Allah madaukakin sarki yawa shi kenan abin da ya kamata yace qabla zalika min shiddati ma wajada radiyallahu anhu saboda tsananin abin da yaji Allah kara masa yarda daga abin da annabi ya rinka gaya masa mala yace idan in ko na in ko haka ne nahnu laysa lana illa adh-dhahir mu ba mu da wani abu da ya kamata mu kallin mutum mu'amalanci mutum da shi illa zahir sai zahirin mutum kawai ma'ana idan ya faɗa abu da abin da ya faɗa za ka masa hukunci galibi inda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mai mu'amala da junanmu shine mai mu'amala da zahirin mu'amala da zahiri sirrinka abin da ke cikin zuciyarka abin da yake ɓoye wannan wallahu subhanahu wata'ala huwa allazi yatawalla sarair shi ne yake jibinta abin da yake koyon mutane ba ruwanka da abin da mutum yake na koye buya shi sa ga addinin musulunci ba a so bibiyar diddigen mutane ka rinka bibiyar mutane sai ka kwakwale laifin su a ce ga wannan a ungoku mutumin kirki ne sai ka ce kai ai mu mai yadda duk mutanen kirkin nan su ma suna kaza sai ka rinka bi diddigin sa sai ka ga yayi kaza sai ka ga yayi kaza wannan ba daidai bane haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi dukkanin wanda yake bibiyar al'auran mutane man tattaba'a auratin nas wanda duk yake bibiyar al'auran mutane sai Allah madaukakin sarki shi da kansa subhanahu wata'ala ya bibiya al'aurarsa shi sannan kuma sai ya tozarta shi ya tona asirinsa ko da a tsakar gidansa ne wallahi haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da al'adarsa burinsa bibiyar al'auran mutane me wane yake yi ya gidan suwa ne yawa ne wanta an sake ta wanta ta dawo wani jarinsa ya karye wani kaza bibiyar al'auran mutane ba shi da aiki sai wannan annabi ya ce to shi Allah madaukakin sarki zai rinka bibiyar tasa al'aura kuma wallahi sai Allah ya tona asirinsa ko tsakar gidansa ne cikin matansa da 'ya'yansa sai Allah ya bibiye shi ya tona asirinsa ɗan uwan na fata an fahimta da Allah wannan abin ƴan uwan al'adar mace ko ba al'adar mace al'adar mace to kun ji abin da annabi ya faɗa akai shi sa babu ruwanka da wani abin da mutum yake a ɓoye ba ruwanka abin da ya bayyana a gare ka sai kai hukunci da shi amma zahiri karfa masa asirinsa karfa masa asiri ai yanzu misali yanzu misali ko zuwa kai ka tarar da mutum yana wani laifi mutum ne dan shaye shaye ne kaje ka tarar da shi yana shaye shaye amma ɓuya yake mutane baya yi a fili baya so a sani sai kaje ka tarar da shi yana ta shaye shaye ya shiga ciki ya yi madani sosai in ka ganshi me ya kamata ka yi sai ka je kafa majalisa sai ka je ka samu mutane ka ce ga abin da wani yake ba haka abin da ya kamata ba kenan abin da ya kamata shine sai ka kira shi ka mai nasiha sai ka mai nasiha sannan kuma sai ka zaba ka ka shiru sai ka rufa masa azaji kai ma akwai lokacin da za ka buƙaci rufin asiri irin wannan sai Allah ya sa kai ma naka asirin ya rafi saboda wancan ɗan uwa ba haka ba ne amma wallahi in ka tona wani asiri da wahala kai ma naka asirin bai tonu ba haka lamarin Allah maɗaukakin sarki yake idan za ka yi iya mutum nasiha sai kai masa nasiha an ba ka masa nasiha ba sai ka ba hanyar to dole ne sai an an karar da wasu cewa ga abin da ake don su gane amma mutum tsakaninsa da Allah na laifi sai ga harbi biya yanzu ku kalli irin bala'in fa da muke ciki waya mutum ya laɓe na abin da an ji ana ɗaukar sa kawai mutum bai sani sai dai ga wutar sai ta yawo da Allah ba haka ake ba dan mutane sun koyi munafunci saboda wannan wayar ina gaya maka mutum yana ci abinsa a gefe sai ga an ji ana ta ɗauka abinda ma ba laifi bane sai ga ana ta ɗauka musamman da aka san kai dan ustazu ustazu ne haka yanzu wani malami na gani kwanakin baya ya zauna a wani iya foto wata mata tana nuna masa yadda zai yara kujera ko aka ga dauka aka zo aka yada wai wani abu ne saboda shi aka raba Allah wani ustaz eh shine mai mutunci nan da na sha bata masa mutunci Allah ya kyauta eh muna cikin jarabawa gaskiya eh Allah ya shirye da mu mala yace idan nahnu laysa lana illa adh-dhahir hatta law ghalaba ala dhannina annahu qalaha ta'awudan koda mafi rinjayen zatanmu abinda zatanmu ya fi rinjaya shine ya faɗi wannan maganar saboda ya kare kansa ba mu da yanci da mu kashe shi ba mu da yanci da mutum ba musulmi bane fa innaha ta'simuhu wannan kalmar ta la ilaha illallah za ta kare shi insha Allah ta'ala mala yace na'am haka al'amari yake lawir tadda ba'da zalika qatalnahu amma da a lokacin zai je ridda kuma to wannan wani abu ne daban kuma shikenan sai a je a kashe shi tunda hukuncin mutumin da ya ridda menene kashe shi za'a yi wato yan uwa akwai bambanci tsakanin mutumin da yake asalin sa kafiri ne wanda shi kuma musulmi ne shi ya ridda yanzu mutumin da mutumin da yake asalin sa kafiri ne dama can haka ya taso iyayensa da kakanni kaga wannan idan ba abu ne da ya tashi na jihadi ko wani abu makamancin haka ba haramun ne ka je ka dauki takobi ka kashe shi musamman kafirin da yake mu'ahadi ko kafiri zimmi kafirin alkawari ko kafirin amana annabi ya ce duk wanda ya kashe kafirin amana ko karshen aljanna ba zai ba zai ji ba kafirin amana fa wallahi haka annabi ya faɗa yan uwa to amma mutumin da yake asalin sa musulmi ne sai ya ridda to wannan na ɗaya daga cikin mutumin da jininsa ya halatta amma jininsa ya halatta ƙarƙashin alƙali ba ƙarƙashin gamagarin mutane ba ba mu ne a masallacin nan zamu ce wani ya rida in ja zuga tun da ni ne nake karatu in ce ku zo mu je mu kashe shi ba ina fata an fahimta ba haka za a yi ba me za a yi sai mu kama shi mu kai shi gaban alƙali shi yake da hukar yanke hukunci a hannunsa sai mai tambayoyin da ya dace idan ya tabbatar da ikirarin abin da ya faɗa shikenan sai sai ya sa a kashe shi idan alƙali yake kashe shi kai zaka je kashe shi babu ruwanka sai ka bar shi tsakaninka da Allah ina fata fahimta yan uwa yau wato wannan shine abin da yake daidai malai to hadha yujadu min junudil kufri wannan irin abin da malai faɗa yace abubuwa abu ne da yake faruwa ana samun sa a cikin runduna ta kafirai idza asarrahumul muslimuna idan musulmi suka ribato su a matsayin ribatattun yaƙi fursunoni kalu sai ka ji irin waɗannan fursunonin suna cewa aslamna mun musulunta mun musulunta min ajli an ya'simu anfusahum min al-qatl sun faɗi wannan ne dan su kare kawukansu daga kisa fa yas'alu al-mujahiduna sai kaji mujahidai musulmi suna tambaya wa yaquluna suna cewa hal naqtulu haula'i shin ku zama kashe waɗannan ba'da an qalu la ilaha illa Allah bayan sun ce la ilaha illa Allah naqulu ma la mu kuma sai mu ba ku amsa mu ce hadisu usama ya dullu ala annahum la yuqtaluna hadisin usama yana nuni akan ba ku da yanci ku kashe su in ku kashe su kun kashe musulmi hukuncin ku kenan wala yarsu asaidu akan su a tabbatar da musuluncin nasu na gaske ne ko kuma na bogi ne yawwa fa idza zahara minhum riddatun idan ridda ta bayyana daga gare su karara sakai abin da ya warware waccan la ilaha illallah ta su kamar yadda muka yi ta faɗa in wala ilaha illallah tana warwarewa kamar yadda ka san idan kai alwala tana zuwa ta warware yanzu mutum ya je yayi alwala yanzu yanzu nan za a yi sallar isha yayi alwala duk alamun laima a hannunsa da fuskarsa da kafafuwansa kawai sai ya hutu sai ya tusa faɗa ƙarara ina alwalarsa duk wannan ruwan da fuskarsa ga hannunsa a jike ga fuska amma alwalarsa ta yi me ƴan uwa a cikin musulmi akwai wanda yake inkarin wannan babu to haka yan uwa akwai mutumin da zai ce la ilaha illallah amma kuma zai faɗi abin da kalmar la ilaha ta za ta yi ne za ta warware za ka samu ko da yana cewa la ilaha illallah ta ba za ta yi mai amfani ba me yasa saboda yayi abin da ya warware ta shi ne abin da malai ke nufi idan radda ta bayyana a gare shi karara kutilu to sai a ji a kama su a kashe su li'annahum bi shahadati Allah ilaha illallah تلزمهم أحكام الإسلام saboda saboda dalilin furta kalmar su ta la ilaha illallah duk wasu hukunce hukuncen musulunci ta lazimta akan su duk abin da aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce a umirtu an uqatila nas hatta yashhadu Allah ilaha illallah an umarce ni da yaƙi da na yaƙi mutane har sai sun ce me la ilaha illallah idan suka ce la ilaha illallah shikenan fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum ko wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah ta'ala idan suka faɗa ka to sun kare kansu daga gare ni jinin su da dukiyar su hisabun su kuma abin da suka aikata wannan tsakanin su da Allah so daga duk mutumin da yace la ilaha illallah to dukkanin wasu hukunta hukuntan musulunci sun hau kansa zaka dauke shi a matsayin musulmi dan uwanka har sai yayi abin da zai fitar da shi daga addinin musulunci wannan kuma sai sai jawabi ya canza kamar yadda muka yi bayani mali ya ce fa'iza karar kafir ya ƙulu idan kafiri yana cewa la ilaha illallah lakin la yashhadu anna muhammadar rasulullah sai dai kuma baya shaidawa annabi muhammad manzon Allah ne tsira da aminci tsar tabbata a gare shi fala yakfihi zalika hatta yaqula to wannan kalmar shahada ta sa bata ishe shi ba har sai ya farta ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan musuluncin sai ya tabbata wa ala hadha akan wannan ne هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله shi kafiri mutumin da ba musulmi ba yana shiga addinin musulunci ne da mujarradin faɗin kawai kalmar la ilaha illallah ta shigar da shi musulunci ko da bai ce muhammadin rasulullah ba amma idan muka san cewa daga cikin shi abin da wannan yake ɗauka shine bai da annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin manzon Allah ba to idan aka tashi musuluntar da shi bayan ya ce la ilaha illallah sai an ce mata mai muhammadur rasulullah dole sai ya faɗi wannan sannan addinin musuluncin sai ya tabbata wa hiya al hadithu sharif mala yace fa idza kana yaquluha idan ya kasance yana faɗin ta lakinnahu yunkiru risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai yana inkarin annabtar manzancin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fala budda ayyadi fa ilaiha shahadatu anna muhammadar rasulullah dole ne ya ƙara a kan kalmar shahadarsa ashhadu Allah fil hadisi sharifi ya zo a cikin hadisi mai girma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ud'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah da zai aiki ma'azu zuwa Yaman yace farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shine su shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne abubuwan guda biyu ake hada su duk wanda ya yarda cewa ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah amma annabi Muhammad ba manzon Allah bane wanda ba musulmi bane har yanzu ina fata an fahimta shi yasa kamar yadda abinda na faɗa wancan karatun namu na ƙarshe na ce idan da za a samu wanda yake inkarin hadisan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace bai da hadisan manzon Allah ba kwata kwata sai ga yanzu yana so ya tuba ya shiga addinin musulunci to idan ya kalmar shahada ba sai ya hada da ashhadu anna muhammadar rasulullah dan daman shine matsalar ko kalmar shahada ba ita ce matsalar ba kadai matsalar menene ashadu anna muhammadin rasulullah to sai ya faɗi wannan amma aka san kawai mutum arne ne kowane irin arne kawai shi dama musulunci ne gaba ɗaya bai yarda da shi bai amince da shi ba idan zaka musulunta da shi kawai kace sai ne ashadu allah ilaha illallah sai ce ashadu allah ilaha illallah shikenan yayi musuluncin sai ya tabbata insha Allah ta'ala dan uwa sai mu dakata an insha Allah ta'ala sai mu tashi qala shaykhul islam ibn taymiya idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya adaman aran fesir da Allah abinda muke kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah